أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata sha uku ga watan jumadar hula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne kuma ya dace da ishirin da bakwai ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da uku shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka na alkaba'ir wallafar babban malami shamsuddin zahabi alaihi rahmatullah yan uwa idan ba a manta ba har yanzu ne muna a kabira ta goma sha shida kabir da take bayani game da rashul imamin ra'iyya wa zulmuhu lahum ha'intar mai mulki ga wanda yake mulka da kuma zalunci sa gare su mun kusan mun yi darasi kusan na hudu kenan a cikin wannan fasali yau insha Allah ta'ala za mu karkare shi mun sa kuma hadisin Ka'ab bin Hujra wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce a'adaka Allah min imarati sufaha Allah subhanahu wata'ala ya maka tsari daga shugabancin wawaye za mu tashi insha Allah ta'ala a hadisin abu huraira Allah madaukin sarki ya kara masa yadda malai ce wa an abi hurairata radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala wannan hadisi an karɓo shi daga sahabi abu huraira Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa yarda yace an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala daga annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace man talaba qada al-muslimina wanda duk ya nemi a yi wa mutane hukunci ya nemi alƙalanci don yi hukunci tsakanin mutane hatta ya nalahu ya yi iyakacin ƙoƙarinsa har ya samu wannan alƙalancin aka bashi in maghalaba adiluhu jawrahu sannan kuma ya yi sa'a adalcinsa ya rinjayi zaluncinsa falahul janna to aljanna ta tabbata a gare shi wa man ghalaba jawruhu adlahu wanda ko zalincin sa yarin jayi adalcin sa falahun nar shi kuma wuta ta tabbata a gare shi wannan hadisi al-imam Abu Dawud ya fitar da shi hadisi mai lamba ta 3575 Imam al-Baihaqi shi ma ya fitar da shi sai dai hadisin ba'ifi ne kamar yadda Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya za'afa shi a cikin ba'ifin jami'a hadisin bai inganta ba ya isa ka gane hadisin ma bai inganta ba saboda cin karansa da ingantattun hadisin da muka gabatar a baya hadisin ya ce man talaba qada al-muslimina wanda ya nemi yi wa musulmi alƙalanci ko ya hukunci tsakaninsu a matsayinsa na alƙali ko a matsayinsa na shugaba duk ya shiga ciki to kaga nema aka ce hadisan baya kuma mun karanta annabi jira da aminci tsara tabbata a garshe ya hana mai neman shugabanci ina fata an fahimta kaga ya ci kawar da ingantattun hadisi hadisin abdurrahman da maka daga kuka gabatar a baya abdurrahman ibn samura da annabi jira da aminci tsara tabbata a garshe shi masa la tasali imara kada ka sake ka nemi shugabanci ko ka tambayi shugabanci فإنها إن أعطيت عن غير مسألة أعنت عليها domin shi shugabanci idan aka baka shi ba tare da ka tambaya ba dacewar ka cancantar ka aka gani aka baka annabi ya ce sai Allah subhanahu wata'ala ya taimake ka a kansa amma wa in utitaha an mas'alati idan ko an baka shugabanci ne sakamakon tambaya da kai kawo da kai ta yi a kansa ka samu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gaishe ce wakilta ilaihi za a wakilta ka ko a jingina ka zuwa gare shi ma'ana Allah maɗaukakin sarki zai baka da dabaraka da ba- da wayan kake kaga wancan hadisi ingantacce ne wannan hadisi ko da ke bayani akan tambayar shugabancin kaga ya ci karo da shi so da ko da matanin na sama bai kai labari ballan tana mu dawo isnadi ina fata an fahimta wa qala sallallahu alaihi wa sallam haka annabi kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya faɗa yace satahrisuna ala al-imarati za ku rinka faɗayin shugabanci وستكون ندامة يوم القيامة amma shi shugabancin kuma ko da kun same shi zai zamto muku nadama ne a gare ku ranar tashin alkiyama wannan hadisi dan ba a manta ba malam ya gabatar da shi a baya ina gani shafin baya satin da ya gabata muka karanta shi wannan hadisi ne ingantacce imam muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa hadisi ne da shi babu wata kura a kansa za ku kalli hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗi abin a lokacin da abin bai zo ba hadisi ne da ke bayyana mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da kalmar satahrisuna wannan sinun din a tadillu ala istiqbal tana nuni ga abin da zai fara a gaba ba yanzu ba in kaga sinun a larabci ko saufa ta shiga cikin fi'ili mudari me take nunawa abin da zai faru a gaba ba yanzu ba ka san shi fi'ili mudari abu yake nunawa ko dai hadir ko mustaqbal haka ne ko ko abin da ake yanzu ko abin da ya riga zai zo mai bai riga ya zo ba amma in dai kaga sinun ta shiga cikin fi'ili mudari ko saufa wanda suke ce mata littaswi to dukkan su suna nuni game da me abin bai faru ba zai faru ne a gaba to annabi kira da aminci tsara tabbata a garshe ce satahrisuna ba yanzu ba nan gaba ne za a rinka faɗayin mai shugabanci a lokacin da annabi kira da aminci tsara tabbata a garshe ke wannan maganar da shi da sahabbansa galibi shugabanci gudun su suke shugabanci ba abin so bane a wajen su shugabanci ba abin marmari bane a wajen su ba abin faɗayi bane to annabi yana faɗa ne a nan gaba abin zai zo kamar yadda mu waki ya nuna mana abin ya tabbata gashi ana gani shugabanci ana neman sa da kuɗi ana neman sa da da rayukan mutane ana neman sa da tsafi komai ana neman shugabanci da shi yanzu saboda babu wata hanya mafi kyau original hanya da mutum zai azurta kansa nan da na kamar shugabanci a wancan karfa da annabi yake wannan bayani shugabanci hanya ce ta wahala eh takallufi ne sai ka kallafa wa kanka wahala in kana shugabanci saboda haka wancan karan da wannan karan a shugabanci ba ɗaya bane annabi yana bayani a lokacin da shugabancin zai zama wata alawa mai daɗin tsotsa a baki mai zaƙi kenan irin yanzu kenan idan mutum ya shugabanci nan da nan sai ya samu duniya ko abin da ya kama da haka annabi ya ce za a zo lokacin da mutane za su rinka kwaɗayin shugabanci sai ya ce wasa ta kunu nadamatan yawmal qiyama sai dai kuma shugabancin zai zamto musu nadama ranar tashin alkiyama duk wanda ya karɓi shugabanci bai sauke nauyin shugabancin ba bai yi adalci ba to zai yi nadama zai ci ziyaka zai zai ci ziyaka a gaban Allah subhanahu wataala idan Allah ta shi kiyamarsa wa qala umar li abi dharr radiyallahu anhu umar dan khattabi Allah kara masa yarda ya ga wa sahabi abu dharr al-gifari Allah subhanahu wataala ya kara masa yarda shi ma yace masa hadithni بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن الخطاب yace da sahabi Abu Dharr ina so ka bani labari da wani hadisi da ka ji shi daga manzon Allah kira da aminci tsara tabbata a gare sa bai sukan yi haka tsakanin su wani yakan ce wani dan gaya min wani abin da ka ji daga annabi wanda ni ban ji ba sallallahu alaihi wasallam sabai sukan yi haka tsakanin su faqala Abu Dharr sai abu zarril gifari ya ce da sayyidina umar sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya ƙulu ya ce ai ku zan baka labari na ji annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yana cewa yuja'u bil wali yawmal qiyamati za a zo da shugaba ko jagora ranar tashin alkiyama fayumbadhu bihi ala jisrin jisri jahannama ai jifa da shi a a tunkuɗo shi kan wata gada da ƙasanta wutar jahannama ne fayartajju bihi aljisru irtijajatan da an jefa shi kan wannan gadan sai wannan gadan ta girgiza shi ta motsa shi irtijajatan girgizawa motsawa haka wannan gadan za ta kada shi ta motsa shi yace hatta yace la yabqa minhu miftalun illa zal an makanihi saboda karfin girgiza wannan gadar da kasanta jahannama ne ta masa babu wata gaba a jikinsa da za ta yi saura a gurin da take sai ta kauce daga inda take babu wata gaba wata mahaɗa wani join a jikinsa da zai kasance a haɗa a yadda yake sai ya kauce sai ya goce daga inda yake saboda ƙarfin girgizar da wannan gadar ta masa ya ce fa'in kana mutsi lillahi idan ya kasance a wannan shugabancin nasa a wannan jagorancin nasa mai biyayya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala fi amalihi a cikin aikinsa mubiya bihi to sai a wuce da shi ana sai a zarce da shi ta kan wannan gadar duk da ya sha girgizawa ya sha karkadawa to amma dai zai wuce a tafi da shi ya shi dai ya tsira wa in kana asiyan lillahi idan kuma ya kasance mai saba wa Allah subhanahu wata'ala ne fi amalihi a cikin aikin da ya na shugabanci na jagoranci na wakilcin jama'a da aka bashi in kharaqa bihi al-jisru wannan gadar haka za ta kifa ta yage da shi fahawa fi jahannama ya afka zuwa wutar jahannama dama kasan wannan gadar wutar jahannama ne miqdara 50 aman zai gangara ya tafi gwargwadon tafiyar shekara 50 sannan ya karasa dandamal wutar jahannama Allah madaukakin sarki kiyaye yan uwa wannan asar imam al-munziri ya ambace shi hakan imamu tabarani a cikin mu'jam al-kabir nasa imam al-haythami a cikin mu'jam az-zawaid nashi sai dai a cikin isnadin sa akwai wani mutum da ake ce masa suwaid ibn abdul aziz wa huwa matrukun shi kuma matruki ne duk hadisin ko da a cikin sa aka samu rawi matruki lalle wannan hadisi da'ifi ne wa da'afuhu shadidun jiddan raunin hadisin kuma mai tsanani ne kwarai da gaske inda aka samu matruki a cikin hadisi a cikin isnadin hadisi saboda haka wannan asar shi ma ba shi da inganci wa qala umar ibn al-muhajir umar dan muhajir yake cewa qala li umar ibn abdul aziz rahimahullah ta'ala umar dan abdul aziz ɗaya daga cikin shugabannin na wani ne ba karasa ba نعم نعم فقال عمر سي عمر يتي من يطلب العلم بها يا أبا ذر waye ya kamata ya nemi ilimin wannan abin da ka faɗa ya abu zarri wannan kissar da ka bayar wacce za a girgiza mutum a cikin wutar jahannama waye kamata a ce ya nemi ilimin ta ya santa qala sai abu zarri yace man sallat lillahi anfuhu wa alsaqa khadduhu bitirab shine wanda hancinsa ya gutsire saboda Allah madaukakin sarki sallat kamar yadda malai ya fassara shi a ƙasa shine ce ai jada'ahu aljada'u shine hancin mutun ya gutsire hancin mutun ya gutsire wanda hancinsa ya gutsire saboda bin Allah madaukakin sarki saboda sujjada yawan sujjada da sallah har hancinsa ya gutsire wa alsaqa khadduhu nan kumatinsa ya haɗu da ƙasa biturab ya haɗu da ƙasa saboda bin Allah maɗaukakin sarki ma'ana wannan kinaya ce ta bin Allah subhanahu wata'ala a cikin ayyukansa wanda ya kamata a yi wa'azi da wannan ya ɗauka shine wanda ya da rayuwarsa gaba ɗayan ta bin Allah ce subhanahu wata'ala kamar yadda muka ambata dai afsar ɗin a lam yasih bai inganta ba faqala umar ibn al-muhajir qala li Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala Umar dan Muhajir Allah madaukakin sarki masa rahama yace da Umar dan Abdul Aziz Allah subhanahu wata'ala masa rahama shi ma idza ra'aitani qala li Umar Umar dan Abdul Aziz yace da shi Umar dan Muhajir yace da shi idza ra'aitani qaddimiltu anil haqqi yace idan ka ganni ni Umar dan Abdul Aziz a matsayina na khalifa na karkace na sauka daga gaskiya ina yin abin da yake son zuciya ne ba daidai ba ne yace fa ba ya daka fi tilbabi ka sanya hannayenka a kwalata ka ci kwalata kenan shine tilbab eh ka shako ni ka ci kwalata thumma qulli sannan ka ce da ni ya Umar ya kai Umar ma tasna'u me kake aikatawa ma'ana kamar dama ya bashi ta duk lokacin da kaga a mulki na ina yin abin da ba daidai ba na sauka daga kan layi ina abin da yake son zuciya ne kaucewa ka'ida ne sai to na baka dama ka ciyo kwalata idan ka ciyo kwalata na jiyo na kalle ka sannan sai ka gaya min cewa wannan abin da nake ba daidai bane ya bashi wannan dama dama kamar da kusan yan uwa Umar ibn Abdul Aziz Allah subhanahu wataala ya masa rahama yana ɗaya daga cikin wanda ake faɗin adalcinsa yana ɗaya daga cikin wanda ake faɗin adalcinsa shine wasu daga cikin malamai suke ce masa na biyar ɗan khulafa'ur rashidina malan in ka ɗauke sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Uthman sayyidina Ali Allah ya kara musu yarda gaba daya suka ce babu wani wanda zaka kwatanta shi da su wajen adalci kamar Umar Abdul Aziz tare da cewa shi ba sahabi bane ba sahabi bane Umar yana cikin tabakar tabi'ai yana cikin tabakar tabi'ai amma yana da adalci adalcin da ake ake kwatanta shi ake buga misali da shi shi da aka ce lokacin khalifancin sa hatta akuya da kura suna kiwo a waje guda ba sa kura ba ta cinye akuya saboda adalci yan uwa da kura da akuya za a da ai kiwo akuya tana kiwonta kura ma tana kiwonta shi sa aka ce ɗaya daga cikin laraba mutane mutanen ƙauye mazauna ƙauye wata rana ya fito kawai sai ga wani karkeci ya kai ɗauki kan wata akuya ya kama ta ya kashe ta ya ce to ko shakka babu halifa ya mutu akwai abin da ya faru a garin sai halifa ya mutu kuma da ya shiga cikin birni ya duba sai aka sai ga masa lalle halifa ya cika saboda adalci ya uwa eh shi sa malamai suka ce idan mutum yayi adalci ya ba Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya sarrafa masa komai sai ya masa biyayya haka abin yake ko kai ne yanzu in ka ba Allah wallahi sai komai ne maka biyayya haka abin yake kaga mata matan gida kowace ba ta son saba maka yaran gida a office a kaza kowa sai yake maka biyayya ka ba Allah ka gani dan zukatan mutane a hannun Allah suke subhanahu wataala yuqallibuha kayfa yasha ba haka bane yana jujjuya ta yadda ya ga dama idan ka ba Allah madaukakin sarki sai Allah ya sabe maka zukatan mutane amma idan ka saba wa Allah subhanahu wataala fa sai kaga akasin haka shi yasa magabata ya tabbata ɗaya daga cikin su idan ya zo zai hau abin hawa sai ya ga jakinsa ya kawo masa harbi ta baya ko ya hau ya yi tutsu da shi sai tsaya tsam sai ce yadda akwai akwai abin da ne Allah mara kyau na saba wa Allah da shi sai Allah ya sallada jakina a kaina zai cutar da ni ina fata an fahimta yan uwa haka suke alakanta abubuwan suna kallon abin da idan da ya kamata a ce an kalle shi da shi shi sai suka zauna lafiya tsakaninsu da Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki ba mu ikon koyi da su malam zai yi wa'azi daga ƙarshe kamar yadda kuka ya saba yakan rufe babin da zai da wa'azi ya ce ya rabiyan bismi zalimi kam alaika min almazalimi ya ce ya kai wanda ya yadda da sunan azzalimi ya kai wanda ya yadda da sunan zalunci wanda ya ɗauki zalunci ya mai da ita siffa yana yi kuma baya ji baya jin komai don an ce masa azzalimi ya ce kam alaika min almazalimi nawa ne a kanka na zaluncin da kai wa mutane zaluntar da kaiwa mutane haƙƙin mutanen da ka zalunta nawa ne a kanka ya ce asijinu jahannam wal haqqu al hakim akwai matsala ya ce asijinu kurkukun da za a sa ka idan ka mutu akan wannan zalunci ita ce jahannama ba kurmawa bane ba kuma goron dutse bane ba kuma guantanamo ba kuma guantanamo bane na america kurkukun da za a sa mutum idan ya mutu yana zalunci mala yace ita ce wutar jahannama kuma wal haqqu Allah madaukakin sarki shine al haqqu al hakim shine mai shine mai hukunci a lokacin kaga akwai matsala eh Allah shi zai hukunci a lokacin Allah madaukakin sarki inna Allah la yadlimu mithqala zarra haka Allah madaukakin sarki ce mithqala zarra Allah madaukakin sarki baya zaluncin gwargwadon ƙwayar zarra ƙwayar zarra Allah maɗaukakin sarki ba zai zalunci wani ba haƙƙinka akan wani gwargwadon ƙwayar zarra Allah ya ƙyala wancan da haƙƙinka ya shiga aljanna wallahi ba za ta yi ba ba za ta yi ba yan uwa sai an dawo da shi an kwatan maka ƙwayar zarra na taka an baka sannan idan Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar komai kiliya ba shi da wata matsala sannan a ce tafi malai ce wala hujjata laka fi ma ta khasim ba ka da wata hujja cikin abin da kake husuma a kansa na zalunci menene hujjar ka na ɗibar dukiyar mutum dubu ɗari kaza kai kaɗai ka ajarta kanka da su me hujjar ka anan wanne lauya za ka ɗauka a duniya ya kare ka wanne mai iya shirya magana da azancin zance za ka ɗauka ya maka tafinta ya tsara Allah maɗaukakin sarki a baka dama ka wuce akwai shi ha antum haula ijadaltum anhum fil hayati dunya faman yujadilu Allah anhum yawm al qiyamati am yakuna alaihim wakila haka Allah ce ha antum haula ku waɗannan jadaltum anhum fil hayati dunya ku kuke jayayya kuke musayya kuke musayya a kansu a rayuwar duniya mutum yayi laifi ya saci dukiyar mutane ya ɗauko lauyoyi kuma su tsaya masa ya samu ɗaurin gindin da za a ƙyale shi a ce bai komai ba idan kun yi wannan a duniya sai Allah maɗaukakin sarki ce fa may yujadillahu anhum yawmal qiyamati waye zai ya mujadala yayi faɗa in faɗa yayi jayayya da Allah maɗaukakin sarki a ranar tashin alƙiyama waye kawai daɗin ta kaje baka da haƙƙin kowa a kanka shikenan amma inda kaje da haƙƙin wani to maka ta ta tura suka ce sorinka eh akwai matsala sosai mala yace alqabru mahulun kabari da kake kallon sa wanda zaka fara shiga shine awwalu manazil al-akhira shi kabari da kake ganin sa mahulun abun firgici ne da razani gurin tsoro ne gurin firgici ne wanda shi kuma kabari shine farkon masauki na lahira e shi ne farkon inda za ka fara sauka ka an yada zango na ɗan wani lokaci kamar kuma ƙarasa lahira to guri ne da yake da matsalar firgici musamman mutum ya je babu kyau musamman mutum ya shiga kabari da matsala zai gane kuransa zai gane kuransa malam yace fatadhkur habsaka saboda ka tuna gwargwadon yadda za a tsare ka a cikin kabari tuna gwargwadon kwanciyarka a cikin kabari baka sani ba yanzu mutumin da ya mutu yanzu aka sashi a cikin kabari tsakanin lokacin da aka sashi zuwa tashin alkiyama shekara nawa ne babu wanda ya sani sai Allah madaukakin sarki ba haka bane ba wanda ya sani hatta wanda za su mutu ma ranar tashin alkiyama wanda sai a wanda za su mutu busa ta karshe ta kaho da za a yi kaga idan aka yi busar kaho kowa sai ya mutu ko to su kansu wannan wanda za su yi wannan mutuwa ta ƙarshe wanda daga su ba wanda zai ƙara mutuwa sai sun yi shekara arba'in kafin a ƙara wata musa kuma a tashe su haka manzon Allah ya faɗa cikin hadisi ingantacce sallallahu alaihi wasallam tsakanin bainan bainan nafkhataini tsakanin busa guda biyu busa ta farko da za a mutu da busa ta biyu da za a tashi kowa a ji a hisabi shekara arba'in sai shekara arba'in a ƙasa kaga sai ya ɗanɗana abin da wanda suka mutu kafin shi su ma suka ɗanɗana idan ba mutumin kirki ba ne kenan sai ya ɗanɗana ya ce to ka rinka tuna irin daɗewar da za ka yi da tsare kaɗin da za a yi a cikin kabari da irin azabar da mutum zai rika karɓa a cikin kabarinsa kamin Allah maɗauki sarki kuma ya tashi kiyamarsa malai ce wal hisabu tsawilun hisabi da kai ganin sa mai tsayi ne mai tsayi ne lallai ko shakka babu abin da malam ya faɗa haka ne hisabi mai tsayi ne don babu wata fuska ko ƙwandala da ka taɓa samu ko ka kashe ta wallahi su amma hisabi a kanta. ‘Yan uwan fahimta, babu wani abu da ka samu na kuɗi tun daga kan ƙwandala zuwa sama sai an tsare ka an maka hisabi a kansa. Min aina ta sabahu wa min aina an faktahu. Ta ina ka same shi kuma ta ina ka kashe shi. wannan ɗan uwa ba hadisi bane wannan hadisi ne annabi yace la tazula qadama abdin hatta yusala an arba'in diga digin mutum ba zai gushe ba daga kan sira'i ba zai gushe ba ya tafi inda ya kamata ya tafi sai an tambaye shi daga abubuwa guda hudu daga ciki shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce za a tambaye shi daga dukiyarsa min aina kasabaha wa min aina anfaqaha daga ina ya same ta duk inda ka samu kwandala wallahi sai kai wa Allah bayani zuwa ne ne aiki na sha wahala sana'a ne tuwatuwa ne kaza ne zaka wa Allah bayani lokacin ai ba ƙarya ko eh za ka tambaye ka aka ce aka ka samu kaza sai ka ce sai ka sai ka mutane alaye ka ce kaza da kaza amma alahira zaka wa Allah alaye ne ranar da Allah ya ce al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun ranar da bakin ma za a yi shiru saboda makareci ne hannu ya magana kafa ta magana fatar jikinka ta magana komai naka ya magana a wannan rana duk wani abin da ya buya zai fito duk wani abin da aka binne za a tono shi aka aka binne shi za a tono shi a wannan rana Allah madaukakin sarki ya samu dace malai ce lallai hisabi yana da tsayi fa khallis nafsaka malai ce yi kokari ka kubutar da kanka yi kokari ka kubutar da kanka da duk abin da yake zai baka matsala a wannan ranar da zaka tsaya maka hisabi a maka kididdiga wal umru ka yawmin fabadir shamsaka malai ce kaga rayuwarka gaba ɗaya ka yawmin kamar yini ɗi za ka kalle ta kamar yini ɗi za ka kalle ta yanzu duk abin da duk shekarun da ka shafe a duniya duka idan da za ka rasu a tashe ka a tambaye ka shekara nawa kai abin da za ka ba da amsa labistu yauman au ba da yau kamar yadda asabul kabul lokacin da lokacin da suka shekara 300 da wani abu suna bacci suka faɗa kamar yadda wancan mutumin da Allah ya kashe shi shekara 100 yana bacci fa amata wallahu mi ata amin thumma ba'athahu qala kam labis qala labis yawman aw ba'da yawm shekara ta 100 yana bacci amma yace baccin yini daya baccin yini daya ko a baccin awa 12 to haka mutun zai kalla haka mutun zai kalla saboda haka rayuwarka gaba ɗaya kamar rana ɗaya zaka ganta ta zo ta wuce malace fa badir shamsaka yi kokari ka riski ranar ka kai aikin alkhairi a cikinta duk abin da ka san zai baka lada a wajen Allah madaukakin sarki zai kusanta ka ga Allah subhanahu wataala zai nesanta ka ga zalunci kokari ka yi shi a yinin ka kafin kamar rana ta faɗi mala yace tafrahu bi malika wal kasbu khabithun yanzu kai har kana iya farin ciki kai murna da dukiyar da ka tara amma wal kasbu khabithun hanyar samun yadda ka tara dukiyar na haramun ne Al-Khabis yana zuwa da ma'anar haram. Al-Khabis yana zuwa da ma'anar haram kamar yadda ya zo a cikin hadisin Bukhari da Muslim. Annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce maharul baghili haramun wa hulwanul kahin me haramun. Maharul khabisun kai khabisun afwan maharul maharul baghi yace khabisun wa hulwanul kahin shi ma khabisun. Me maharul maharul baghi shine abinda karo ce karuwanci aka bata na kuɗi. duk abin da karo ta yi karuwanci ta aka bata na kuɗi annabi ya ce wannan khabithun ne haramun ne inda ci haka nan hulwanul kahin abin da boka ya yi bokanci aka bashi abin da matsafi ya yi tsafi ya bugo ƙasa ya gaya maka ka gaba kamar da gaske ne ka ɗau kuɗi ka bashi to wannan abin da boka ya samu ya ci da iyalinsa da shi haramun ne kaga a cikin hadisin sai annabi ambaci abin da mai khabithun a matsayin haramun to malai ce yanzu kana farin ciki da dukiyar da ka tara amma wal kasbu kabithun hanyar samun dukiyar na haramun ne hanyar samun dukiyar na fashi da makami ne na damfara ne na rubda ciki da babakere ne a cikin dukiyar al'umma ta haka aka tara dukiyar ta ha'inci ta kowannan ta kaza ta kaza ta kaza har kana farin ciki da dukiyar ka sai gidaje ka sai motoci da irin wannan dukiyar malai ce wa tamrahu bi amalika wasairu hasifun har kana minna kai farin ciki bi amalika da burace buracenka kana ta burewa rayuwarka yace wasairu bayan tafiyar kuma hafisun sauri take yi gaggawa take yi nan da nan da kawaye gari zai kaji an ce gobe ta zo yanzu ana ranar litinin nan da nan sai kaji an ce juma'a ta zo sai ka ji ka azumi sai ka ji ka karamar sallah sai ka ji ka ba haka bane yan uwa تمر من الأيام تترى kwanaki gudu suke da sauri to me na burace burace burace burace me zaka yi lokacin da rayuwa take maka irin wannan gaggawar malai ce inna zulma shi zalunci da kake ganin sa la yutraku minhu qadra amilatin ba a bari ba a barin wani abu na zalunci da mutum yayi qadra amilatin gwargwadon kan dan yatsa al'anmila shine nan kan kan gaba dan yatsa kamar nan wajen anmilatun kenan guda ɗaya to gwargwadon kan ɗan yatsa ɗan yatsa da mutum zai zalunci wani mala ce ba a bari za a saka wa mutum fa idza ra'aita zaliman qad sata yace duk lokacin da kaga wani azzalimi ya miƙe kafa yana jan zaran sai yana abin da ya ga dama yace fa nan malahu dan jira shi ya dan yi masa dako kalle shi da kyau ka gani ka karshen sai ya je kasance fa rubama bata mai yiwa ne je kwanta da daddare zai yi bacci albaituta shine baccin da ake da daddare an baka ji balarabe ya ce maka bata to baccin dare kenan ina fata an gane shi balarabe da man kowane bacci akwai sunansa a wajensa eh amma albaituta baccin dare kenan yace mai ruwa mai yiwa ne kwanta bacci fa akhadhat jambuhu min fa akhadhat jambahu min al-layli namlatu yaje kwanta da daddare yana bacci wani kurji da yake mamaye jikin mutum ya kashe mutum ya zo ya kama shi namlatun anan ba ba tururuwa bace shine ce ai quruhum fil jasadi ai wasu irin kuraje ne manya manya masu ruwa da suke fitowa mutum a jikinsa wani lokaci suna hassana jiyan mutuwar mutum suke yace idan kaga mutum yana zalunci ya miƙe kafa kamar ba wani abu da yake damu sai ce to dan jira shi kawai sa masa ido ka gani Allah madaukakin sarki tara shi yake inna Allah la yumli lizalim kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa Allah madaukakin sarki yana yana barin azzalimi ya ci gaba da jin zaransa yayi masa dako shine la yumli lizalimi hatta idza akhadahu har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki zai damke shi annabi ya ce lam yuflituhu bai isa ya kwace ba kuma faqara sai annabi karanta wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima in akhdahu alimun shadidun kamar haka ne damkar ubangiji da take idan ya damki wata alƙarya tana azzalima Allah madaukakin sarki ce lallai damkar Allah madaukakin sarki mai radadi ce kuma mai tsanani ce saboda haka duk azzalimin da yake zalunci wallahi Allah subhanahu wataala dakon sa yake kawai sanastadrijuhum min sanastadrijuhum min haisu la ya'lamuna Allah madaukakin sarki kawai dako yake musu amma akwai lokaci yana nan zuwa ko Allah ya kama shi tun anan ko kuma Allah maɗaukakin sarki ya bashi ya ci gaba da ɗaukar kayan nauyi na zunubi sai ya ji lahira Allah ya kama shi da kayan nauyi masu yawa in shine li yahmilu awzarahum mi kamila kamilatan kenan kai daga jin kamila ka san a cike idan mutane su ɗauki kayan nauyin su kayan zunubin su kamila ku ba abin da ake so a tauye musu ya ubangiji Allah ka raba mu da ɗaukar kayan nauyi masu cika Allah ka raba mu da wannan yan uwa wannan shine ƙarshen wannan kabira ta goma sha bakwai ko ta goma sha shida da take bayani game da abin da ya shafi zaluncin shugabanni da kuma a ha'inta al'ummarsu insha Allah ta'ala za mu ci gaba da alkabiratu sabi'a ashara mala ce kabira ta goma sha bakwai babban laifi na goma sha bakwai babban laifi na goma sha bakwai shine alkibaru shine girman kai shine girman kai malaci alkibir wal fakhru wal khuyala wal ujubu wat abubuwa ne ambata alkibir wal fakhru wal khuyala wal wal ujubu wat abubuwa guda biyar dukkanin su abubuwa ne da suke kusanci da juna wajen ma'ana naka ce alkibaru shine kamar yadda zamu zo mu karanta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba mu ta'arifin sa shine batrul haqqi wa ghamtun nas girman kai shine kin gaskiya da wulakanta mutane da rena mutane wannan siffofi ne guda biyu da duk wanda ya tsinci kansa ɗaya daga ciki to yana da yana da girman kai siffa ce daga cikin girman kai mutum shi ba isa a gaya masa gaskiya ba eh gaskiya amma daga wajen suka zo ba zai ɗauka ba baya ɗaukar gaskiya kwata kwata shi sa ai sifir auna da duk wanda suka kauce gaskiya Allah madaukakin sarki yake cewa yake ce musu mai sun yi girman kai saboda mai sun ki karɓar gaskiya ta istikbaran fil ardi wa makarar sayyi fastakbaru wa kanu qauman alin haka girman kan da ake nufi a wajen ai sun ga gaskiya karara daga annabin Allah sun kauce mata sun ki karba haka nan wa ghamtun nas da wulakanta mutane da rena mutane babu wanda ya isa sai shi kawai babu wanda ya kai sai shi waɗannan siffofi ne daga cikin siffofin girman kai sannan alfakhru alfakhru shine mutum ya rinka kokarin yaban kansa da kansa ya rinka ƙoƙarin yaban kansa da kansa ko a zuciyarsa ko a fili a sakamakon wata ni'ima da Allah madaukakin sarki ya bashi ya rinka jiba babu kamar sa Allah madaukakin sarki ya masa ni'ima ta dukiya ya masa ni'ima ta kyan jiki ya masa ni'ima ta ilimi ya masa ni'ima ta kuma sai rinka gani fa babu kamar shi shine al-iftikhar Allah madaukakin sarki ya ce inna Allah la yuhibbul farihin Allah baya son masu alfahari al-iftikhar kenan alfahari Allah maɗaukin sarki baya so amma malamai suka ce a nan wajen idan abin da Allah maɗaukakin sarki ya baka ka faɗi ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya baka ne wannan bai shiga ciki ba saboda ka'ida wa amma bi ni'imati rabbika fa haddith Allah maɗaukakin sarki ce amma game da ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya maka babu laifi ka zantar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ana sayyidu waladi adama wala fakhr yace ni ne shugaban dukkanin ƴaƴan annabi adam ba alfari nake ba yace wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ard wala fakhra ni ne farkon wanda ƙasa ya ta fara kecewa na fito idan kowa ya mutu an yi busa kenan kowa ya mutu wanda zai fara fitowa daga kabarinsa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ƙasa ya ta fara kecewa idan ya fito sallallahu alaihi wasallam sannan sai kowa ya biyo bayansa annabi ce wannan fa abin da nake ga muku ba fa alfari nake ba ni'imar Allah da ya mini nake ga muku ina fata an gane saboda haka babu laifi idan mutum ya dan faɗi wata ni'ima da Allah madaukakin sarki ya masa ko kuma ya nuna a zahiri idan Allah madaukakin sarki ya baka ni'ima ta ilimi shine kai amfani da ilimin ka karantar da ilimin ka shine me ka zantar da ni'iman Allah madaukakin sarki idan dukiya Allah madaukakin sarki ya baka kai sadaka ka ci a gani a jikinka a gani a jikin ‘ya'yanka wannan shine ka zantar da ni'imar Allah maɗaukakin sarki ina fata an gane idan mulki Allah maɗaukakin sarki ya baka kai adalci ka taimaki mutane da mulkin ka shine ka zantar saboda haka wannan bai shiga cikin alfarin da aka hana ba amma mutum ya rinka jin babu ya shi saboda Allah ba shi ni'imar wani abu ya rinka mutane fariya da cika baki to Allah baya san sa kamar yadda Allah ya faɗa inna Allah la yuhibbul farihin Allah baya san masu alfari Allah baya kaunar su Allah ya tsare mu sannan akwai alkhuyala alkhuyala shine shi kuma yana tasowa ne daga abin da mutum ya mallaka ko na tufafi ko wani abin hawa ko abin da ya kama da haka ko tafiya shine mutum ya sa tufafi mai kyau ya rinka tafiyar takama ina fata fahimta tafiya ta takama da jiji da kai shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce man sauba jarrahu man sauba man jarra saubahu khuyala duk wanda ya ja tufafinsa a ƙasa dan girman kai yana cikin wanda Allah ba zai kalle shi ba ba zai zance da shi ba ba zai tsarkake shi ba azaba mai ita tabbata a gare shi wanda da yake jan tufafinsa a ƙasa ina fata an fahimta me yasa saboda me jan tufafi alama ce take nuna takama da isa shi sa annabi ya ga wani daga cikin sabai abdullahi dan umar ya sa tufafinsa ya wuce irin sa sai annabi ya ce masa irfa izaraka in kunta abdullah dage tufafinka inda kai bawan Allah ne da gaske sunanka abdullahi to inda kai abdullahi ne da gaske bawan Allah ne dage tufafinka shi zai nuna cewa kai bawan Allah ne baka girman kai amma sanya tufafi ya rinka jan kasa to wannan al-khuyala kenan al-khuyala kenan wal ujubu al'udubu shi ne ji da kai, ji ji da kai, shi ma yakan faruwa ne saboda wata nima da Allah ya mutum, mutum ya rinka ji ai babu kamashi kawai, babu kamashi, shi ma wannan haramun ne Allah maɗafin sarki baya so. Watti, atti shi ne mutum ya rinka rukuwa da kansa shi ma, ya mutum ya rinka jin shi shi ne, Allah ya baka wata ni'ima ka rinka jin kai kai ne, shi sa na ga muku duk kalmomin suna da me, suna da taƙarubi wajen ma'ana, suna da kusanci wajen ma'ana. shi ta malin sai ya tattara maka su gaba ɗaya amma idan aka rarraba su kowace ya ta iya ɗaukar ma'anarta ta daban a yi bayani a kanta Allah maɗaukakin sarki ya samu dace qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa qala Musa inni uftu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab wannan aya tana cikin suratul ghafir aya ta 27 wannan siyaki ce ta maganar annan Musa alaihi salam da shi da Fir'auna da mutanensa lokacin da annan Musa alaihi salam ya je wajen Fir'auna ya isa musu da sakon Allah subhanahu wataala a cikin tattaunawar da suke suna kokarin mayar da juyar da gaskiyar da ya zo musu da ita shi kuma yana kokarin gamsar da su to shine ake wannan tattaunawar annan Musa wa qala Musa inni ustu bi rabbi wa rabbikum annan Musa yace haƙiƙa ni ina neman tsari bi rabbi da ubangiji na wa rabbikum kuma ubangijinku don yanzu musu ta fir'auna fa ba shi ne ubangijinsu ba ko shi sa ce bi rabbi da ubangiji na wa rabbikum da kuma ubangijinku kuma da kuke musu don fir'auna ya ce shi ne ubangiji ana rabbukum almi a'ala ma alimtu lakum min ilahin ghairi to wannan wani wata siga ce ta magana da annabi Musa ya shigo musu da ita don ya nuna musu wannan mutumin da yake cin shi Allah ne faƙar ya yake yi rabbi ubangiji na wa rabbi kuma kuma ubangijin ya ce ina neman tsari da shi min kulli mutakabbirin daga dukkanin wani mai girman kai mai ƙin karɓar gaskiya bayan ya ganta la yu'minu bi yawmil hisab wanda bai imani da ranar tashin alkiyama ba ma'ana yana nufin fir'auna da mutanensa yana fir'auna da mutanensa a lokacin suka yi wa annabi Musa barazanar kisa har aka samu wani mutum da yake ɓoye imaninsa daga cikin fadar fir'auna shi musulmi ne amma yana jin tsoron fir'auna bai fito ya bayyana ba sai daga sun ta san ma annabi Musa suka shi sai ce wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna bi yaktumu imanahu ataqatuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa iyyaku kadhiban fa alayhi kadhibu wa iyyaku sadiqan yusibukum ba'd alladhi ya'idukum yace dan me za ku kashe mutumin da ya ce muku Allah shi ne Ubangijina, wa ƙadija a kumbil bayyana timin rabbi kuma gashi ya zo muku da hujjoji daga Ubangijinku, ba molan ka gaya muku ba, ba ra'ayin sai gaya muku ba daga Ubangiji ya ce, sai ce ku ƙyale shi mana, wa iya ku kaziban idan ƙarya ya zo muku da ita fa alaihi kazibu a matsalar ƙaryarsa kansa za ta koma. Wa iya ku sadiƙan amma ku sani idan kuma gaskiya ke gaya muku, yusibukum ba'abul ladhi ya'idukum wallahi sashin abin da yake muku gargadi akan sa siyasa siyasa ku. azabar da yake cewa idan muku imani da shi ba Allah zai muku wallahi fa sai ta same ku kuma abin da ya faɗa ya tabbata ko bai tabbata ba ya tabbata dan menene ƙarshen fir'auna da mutanansa shine dilmiya a cikin ruwa a cikin ruwa shine sakamakon me girman kai da juyar da gaskiya da kin karbarta wa qala Allah ta'ala Allah subhanahu wata'ala ya faɗa yace innahu lallai shi Allah madaukakin sarki la yuhibbul mustakbirina baya kauna baya son masu girman kai baya kauna baya son masu girman kai Allah madaukakin sarki mana tsari da girman kai wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace bainama rajulun yayin da wani mutum ya tabakhtaru fi mashihi yana tafiyar takama da ji da isa yana nuna shi wani ne ta hanyar tafiya e ka san tafiya ma akwai tafiyar takama ko to Allah baya san irin tafiyar Allah baya san irin tafiyar kwata kwata wala tamshi fil ardi mi marha haka Allah madaukakin sarki ce kada kai tafiya a cikin takama da ji da isa eh wace iri ce tafiyar tafiyar takama ba abin da ake nufi tafiyar masu tsoron Allah mutum ya rinka tafiya kamar ya fashe masa a ciki ba fa an fahimta yan uwa mutum ya rinka tafiya salo salo ya tafiya masu tsoron Allah ce ba haka ake nufi ba yadda Umar ɗan Khattab in yana tafiya sai ka rinka jin ƙarar takun takalminsa eh saboda shi kun san yadda yake ba ka ake nufi ba amma da tafiyar takama kai da ka gani mutum ka san yana tafiya yana yana daga kai yana bubbuɗe hannu yana kaza da sauransu irin wani tafiyar ce Allah baya su to wani mutum yana tafiya yana irin wannan tafiyar ta takama in khasafa Allah bihi al-ard kawai sai Allah madaukakin sarki ya rufta ƙasa da shi sai Allah yayi wa ƙasa umarni ta tsage kawai sai ya shige ciki nan take Allah ya masa hukubarsa shi fa huwa yatajaljalu fiha ila yawmil qiyamati annabi ce zai cigaba da tafiya a cikin kasar nan yana gangarawa yana sauka yana tafiya har sai Allah ya tashi kiyamarsa saboda ji da takama da yi wannan hadisi yan uwa Imam Ahmad ya fitar da shi Imam Al-Bukhari Imam Ahmad Imam Al-Bukhari Imam Muslim duk sun fitar da shi hadisin na Abu Huraira yan uwa wannan mutumi da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba mu kisarsa da yawa daga cikin malamai suna cewa shine karuna shine karuna inna karuna kana min qaumi musa fa baga alaihim Allah ce wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulul quwwati id qala lahu qaumuhu la tafrah kun ji ko inna Allah me la yuhibbul farihina wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي haka yace shi firqaruna ya kasance wani mutum ne daga cikin mutanen annabi Musa talaka ba shi da komai ba shi da komai sai Allah madaukakin sarki ya bashi dukiya sai Allah ya bashi dukiya yana samun dukiya shikenan kawai sai ya butulce ya ƙaura cewa annabi Musa ma da addini gaba ɗaya. Da yana cikin mutane annabi Musa. Ana ta masa wa'azi ya daina ya daina ya daina ya Dukiyar da Allah maɗaukin sarki ya bawa Fir'auna, Allah maɗaukin sarki da ya tashi kwatanta ta, ya ce ma inna mafatihahu, miftah, mafatih, muƙullayen da ake buɗe taskar Fir'auna, latanu bil usbati ulil quwwa ƙaruna ba fir'auna ba ƙaruna ita kanta shi kansa makullin yadda ake ɗaukansu gardawa ƙarti mazaje majiya ƙarfi kusan mutum goma suke ɗaukar makullayen kawai ba fa taska ba fa duke ba fa makullin da ake buɗe taska to taska ko me a ciki kenan ina fata an fahimta a shi sama har yanzu da aka ce ai kuɗi sai ka ce ɗan ƙaruna da gaske ne har yanzu da wahala ƙara mai kuɗi irin ɗan ƙaruna in ka kalli yadda Allah maɗaukakin sarki ya kwatanta shi mutane suna ce masa la tafrah kada na alfahari kada na takama inna Allah la yuhibbul farihina Allah maɗaukakin sarki baya son masu alfahari shi kuma ce musu yake inna ma utitu ala ilmi indi ba an bani dukiyar ne saboda an san ni na cancanta da ita an san ilimi na ne kai ni haka yake cewa shi ya an san Allah maɗaukakin sarki ya san shi ya cancanta da ita أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعة ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون to inda nake so in kai mu shine fa khasafna bihi wa bi dhahir al-ard fama kana lahum min fi'ati yansurunahu min dunillahi wama kana muntasirina Allah ce fa khasafna sai muka rubta shi wa bi darihil ard gidansa da dukiyarsa duka sai Allah madaukakin sarki yau kasa umarni ta tsage sai ya shige ciki da shi da dukiyar to kafin nan akwai mutane zaune gari banza qalan ladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya qaruna innahu la dhuhazun azim wannan kisa ai dole a faɗe ta saboda saboda saboda matasan mu ne saboda haka in sai gafi qaruna sai su rinka cewa kai ai Allah ina ma ni kama irin dukiyar qaruna abinda suke cewa kenan ya laita lana mithla ma utiya qaruna ya kai tam ina mu aka ba ina ma mu aka ba irin dukiyar qaruna innahu la zu hazzin azim lalle ya dace ya samu rabo mai girma ya samu rabo mai girma to amma me zai faru lokacin da suka ga kasa ta tsage ya shige ciki da dukiyar ta gaba daya kuma sai suka fara sai suka fara godewa Allah sai suka fara godewa Allah wai ka annallaha yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir laula an manna Allah alaina la khasafa bina wai ka annahu la yaflihu zalimuna suka ce wallahi da badan Allah ya mana baiwa ba ya mana kyauta da da mu kasan da Allah ba mu irin dukiyar karuna kaga da tunu ma mun yi mai kenan da tun aramta da mu kenan su da kansu ka rinka faɗa shi sa idan Allah madaukakin sarki ya baka lafiya dan uwa mai albarka ya baka inda zaka nemi arziki ka gode masa ina gaya muku wannan duk wanda Allah maɗaukacin sarki ya bashi lafiya ya baka inda zaka nemi arziki ka haƙura ka gode wa Allah maɗaukacin sarki da matsayin da Allah ya ajiye ka Allah ka daina hange hange ka daina hange hange eh kai yanzu abin da kake hangowa shine kana da mashin yanzu mai mota kake hangowa kana da mota mai ta miliyan kaza kake hangowa kana da gida mai gida iri kaza a'a haƙura da matakin da Allah maɗaukin sarki aje ka wanda ka gan shi da dukiya iri kaza iri kaza ka san ta hanyar da ya bai samu ka sani ba ka sani ba wani in ya gaya maka hanyar da kake samu da yake samun kuɗi wallahi in ka kwanta ba za ka yi bacci ba wallahi in ya ce maka zo in gaya maka inda nake samun kuɗi ko kuma mu je ka gani in ka ga kazanta da dagwalgwalin da suke ciki wallahi ba za ka iya bacci ba to amma kai kawai kana kistawa ne abin da kake kallo shine yana da kuɗi kai ma Allah baka irin kuɗin sa ba a yi kai fata Allah madaukakin sarki ya rufa maka asiri shine abin da ya kamata saboda ka karuna malamai suka ce shine wanda Allah madaukakin sarki ya tsaga ƙasa ya shiga ciki kuma yana ci gaba da tafiya a cikin ta har sai Allah ta shige masa me yayi tafiyar takama da ji da isa da girman kai shine abin da yake wannan hadisi kamar yadda na ga muku Imam al-Bukhari da Muslim da Abu Hurairah da sun fitar da shi wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ta yuhsharul jabbaruna wal mutakabbiruna yawm al-qiyamati amsal adh-dharri za a tashi al-jabbaruna takadarai masu taurin kai eh masu taurin kai wal mutakabbiruna da masu girman kai Allah maɗaukin sarki zai tashe su ranar tashin alƙiyama amsalar zarri kamar ƙwayar zarra ‘yan mutsi-mutsi ‘yan ƙanana ya ɓa'uhumun nasu mutane ya su rinka tattake su kun san dalilin haka kun san hikima ‘yan uwa so da yadda suke mutane kallon banza a duniya yadda suke mutane kallon banza kowa bai isa ba sai su su suke da abu kaza su suke da abu kaza ba dai mutane wulaƙantattu bane a idan su to sai Allah ya tashe su kamar ƙwayar zarra a ranar tashin alƙiyama ina girman kan yake ina yi wa mutane kallare ni mutane su rinka tattake su ana wucewa shi ne tsohumun nasu mutane su rinka tattashe su ya gishahun zinu ƙasƙanci zai lullube su ƙasƙanci da wulaƙanci zai lullube su fi kulli makanin ta kowane irin guri wannan hadisi shi ma ingantacce ne imamu ahmad ɗan hanbal ya fitar da shi imamu turmuzi mala albani ya inganta shi wa qala babu salafi wani daga cikin magabata yake cewa awwalu dhanbin asa Allah bihi al-kibar farkon zunubi wanda da shi aka fara saban Allah madaukakin sarki kafin wannan lokacin ba a saba Allah ba shine girman kai qala Allah ta'ala sai malamin ya kawo aya saboda Allah madaukakin sarki ya ce wa iz qulna lil mala'ikati tuna lokacin da muka ce da mala'iku usjudu li Adama, duk ku faɗi ku yi wa annaba Adam sujada duk mala'iku a lokacin Iblis tana cikinsu. Fasajadu duk mala'iku suka bi umarnin Allah suka faɗi suka yi wa annaba Adam mai sujada. Illa Iblis a ba sai Iblis shi ne yake wasu takbara, ka ji ba? Ya yi girman kai. wa kana minal kafirina Allah ya ce dama yana cikin kafirai yana cikin kafirai shine malamai suka ce abubuwa guda biyu su ne aka fara saban Allah madaukakin sarki da su kuma duk sun bullo ne ta hanyar iblis shine hassada da girman kai hassada da girman kai shedan yayi annabi adam hassada wannan kuma sai ya gashi yayi girman kai yake gani kamar bai isa ba me yasa ya masa hassada saboda Allah maɗaukakin sarki ya halicci annaba Adam a bayan Iblis, sai da aka halicci Iblis ya daɗe ya ci gaba da bauta a cikin mala'iku, sannan sai Allah maɗaukakin sarki ya halicci annaba Adam daga baya. Kuma yana ganin lokacin da aka halicce shi an halicce shi da taɓo, shaɗan duk yana ganin wannan abin da aka An tura taɓo, kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa, an tura taɓo aka yi butun butumi aka bar shi na tsawon lokaci sannan kuma daga bayan Allah madaukakin sarki ya busa masa rai to kuma wannan wanda aka yi masa haka a gabansa sai a fifita shi a ce duk mala'iku har su su masa sujada kun ga hasara ta motsa kenan bai isa ba bai isa ba to da ya ga bai isa ba kuma sai ya yi me shine sai ya girman kai sai ya ibin umarnin Allah madaukakin sarki shi sa malamai suka ce waɗannan zunuban suna ɗaya daga cikin manya-manyan zunubai suna ɗaya daga cikin manya-manyan zunuban da aka fara saba wa Allah maɗaukakin sarki da su hassada da girman kai shi sa kullum mu rinka roƙon Allah maɗaukakin sarki mana tsari da su eh na'udhu billahi min al-hasad wal kibar muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya mana tsari ya tsare mu daga hassada da girman kai Allah ya raba mu da su faman istakbara alal alal khalqi wanda duk yayi girman kai a bisa halittun Allah maɗaukakin sarki ko kuma alal haqqi a bisa gaskiya abu na gaskiya ne girman kai a yaki aikata shi lam yanfa'ahu imanuhu kama fa'ala iblisu imaninsa ba zai amfane shi ba kamar yadda iblis ya aikata imaninsa ba zai amfane shi ba ko da shi kamar yadda aka gani wa iblis wa anin nabi sallallahu alaihi wa sallama qala haka nan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai la yadkhul jannata ahadun fi qalbihi mithqala dharratin min kibari ba fa zai shiga aljanna ba waye wanda yake a cikin zuciyarsa akwai ƙwayar zarra na girman kai annabi ce ba zai shiga aljanna ba wanda hadisi hadisi ne ingantacce imam muslim abu dawud da imam tirmidhi ibn maja duk sun fitar da shi daga sahabi abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda wannan hadisi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa wa sahabbai yace duk wanda a cikin zuciyarsa akwai gwargwadon ƙwayar zarra ƴan uwa mun san ƙwayar zarra ko ana kamanta ta da mafi ƙanƙantar abu a cikin halittu. To wanda yake akwai wannan kwatankwacin a cikin zuciyarsa, annabi ce ba zai shiga aljanna ba. In ka ga ya shiga aljanna to wannan girman kan an wanke masa shi. Eh sai an wanke masa shi sannan zai shiga aljanna. Saboda shi gidan aljanna ƴan uwa ka'ida yadda Allah ya halicce shi ba na masu girman kai bane. Tilka darul akhirati naj'aluha lil ladina mai la yuru la yuriduna uluwan fil ardi wala mai wala fasada Allah ce wancanan ka gidan lahira gidan aljanna kenan gida ne da waɗanda za su shige shi shine la yuriduna fil ardi uluwan ba sa neman ɗaukaka da ji da isa da takama da girman kai a cikin wannan gida na duniya wala fasada ba kuma sabarna saboda ka gidan aljanna ba gida ne da masu girman kai ba sai mutum ya tuba ko Allah madaukakin sarki ya tsarkake shi daga waccan muguwar ɗabi'a sannan zai shige ta to lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗi wannan hadisi akwai wani sahabi a kusa da shi sai ya rasulullah ɗaya daga cikin mu yana so ya ga hularsa da rigarsa da takalminsa masu kyau ya wanke su ya goge ya sa dan shi da alama wannan sahabi da wannan tambaya dan gaye ne eh ka san a cikin sabbin akwai waɗanda suke yan gayu warai da gaske akwai ‘yan gawo irin su Musa abin Umair, Allah ƙara masa yarda. E shi aka ce, aka ce idan ya zo majalisi, duk wanda zai tare da shi saboda ƙarshen turarensa sai ka gane. Kwalliyar da zai da sahu ba ita zai da yamma ba, baba sa hajiya ce, ɗan hajiya ne. E baba sa, ado take masa na gwalagwalai. Amma ‘yan ƙwabawan Allah da ya karɓi addinin Musulunci lokacin da ya mutu, linkafanin da za a samu shi rasawa aka. linkafanin da za a lullube shi da shi rasawa aka idan aka jawo aka rufe kansa sai kafarsa ta bude idan aka rufe kafarsa sai kansa ya bude annabi ya ce ku sa ganye ku rufe inda ya bude dan ku je ku binne shi aka dan gata irin wannan yana musulunta ma yafi ta janye masa tattalin arziki gaba daya duk subsidy din da take bashi ta janye subsidy shine shiga wannan amma ya yarda da wannan rayuwar tasa to a cikin sabai akwai waɗanda suke haka wannan sabi sai tsaya rasulullah mutum yana so ya ga ya sa riga mai kyau ya sa shi ma wannan girman kai ne sai annabi ya ce la inna allaha jamilun yuhibbul jamal to wannan ba girman kai bane wannan kyautatawa ne ado ne kwalliya ce Allah mai kyau ne kuma yana son abu mai kyau eh Allah madaukakin sarki baya son kazanta Allah madaukakin sarki baya son mutum ya ta zama a yanayin da ba daidai ba eh shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi za ku ga aka ce idan annabi ya taba kan yaro ya biyo ta lungun madina ya taba kan yaro sai ka gane annabi ya taba saboda kashin turarensa sallallahu alaihi wa sallam eh annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ma dan gaye shi sa kullun zaku ji annabi in ya shiga gida abin da yake fara da shi ne aswaki idan ya je waje an yi maganganu an yi kaza da ya shiga gida inda za a gana da mata ne za a gana da masu gidan sai ya dau aswaki ya fara goge bakinsa idan zai kwanta bacci zai kwanta bacci sai ya goge bakinsa yana tashi kuma da shi yake farawa sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ɗaya daga cikin abin da na fi so a duniyar nan gaba ɗaya shine akwai turare hubbiba ilayya min dunyakum nisa wa tib wajilat qurratu aini fi salah annabi yace abinda aka sanya min sansa a wannan rayuwa ta duniya duka sama da komai sune mata da kuma turare annabi yana son turare annabi yana son turare yace kuma an sanya sanyin idanuwa na da farin ciki na a cikin sallah in kana so ka gani tsuwar annabi da jin daɗin sa to ka same shi a cikin sallah sallallahu alaihi wasallam ai kuwa annaji anan zamu dakata insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa sai mu tashi daga inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin ko fakhur na'am wannan hadisi ai mun karasa shi wa qala Allah ta'ala inna Allah la yuhibbu man kana kulla mukhtalin fakhur Allah madaukin sarki baya san duk wani da yake mukhtal mai takama fakhur kuma mai alfahari Allah madaukin sarki baya san sa Allah madaukin sarki ya raba mu da ya fitar da mu daga cikin wanda baya so sai mu dakata anan insha Allah ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi